أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون wa'anda suka kafirci sai suka faɗa lillazina amanu ga wanda suka imani suke cewa ku bi sabila na addinin na addinin mu mu kuma ba ɗauki haɗaya ku kurakuran ku fiti ba ila cikin bin mu in kanat in dai har ta kasance wal amru fi li amrun nabi ma an habar ma na labari ne ka ta Allah sai Allah ta Allah ce wa ma hum bi hadirin min haɗaya hum ne su ba su ɗauki wata wani kuskure na su ba za su iya ɗauka ba innahum lakazibuna su maƙaryata ne wallahi sai zalika cikin wannan وليعملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون wallahi za su za su ɗauki askalahum ai auzarahum laifukan su wa askalan da wasu wato nauye nauye na laifi ma askalin tare da wato laifin su fi kaulihim da faɗin su limuni daga mummunai ittabi'u sabilana da suka ce musu ittabi'u sabilana wannan nan hadaya ku wa zalihim da kun ɓatan wasu muqallidihim wato masu bin su din nan eh wala yus'aluna wallahi za a tambaye su ranar alkiyama haka abinda suka kasance suna kage ayar dubuna suke karyarsa alallahi ga Allah za a tambaye su su'ala tawbihi irin tambaya ta urusawa wallahu lamun nan tilbi ilaina cikin fi'ilina guda biyu la muqaddam lamun tsuwa ne wa huzufa fa'iluhu ma an shafe fa'ilun su shine wa wa nunu rafi da nunu rufa'a ولقد أرسلنا dan sa Allah subhanahu wa ta'ala yake wato ba wata laifin laifin laifin za ta daule kun wata قال هنا to ya faɗa hula a nan ويحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم za su ɗauki to kuma can ya ce za su bi ruwa su wuce kura ba wata lai mai laifi za su ɗauki laifin wata nan kuma ya ce za su ɗauki nauyinsu da kuma wato nauyin wa'anda suka bi su أن بين الآيتين تناقضا wato akwai tanakuri kamar kai ka ce kamar akwai wato tanakuri a ayo guda biyu amma kamar wato akwai warware ne a cikin ayoyin guda biyu ليس ثم تناقض to ai babu wata warware ne ko kaka take a ciki إن من لم يكسب وزرا san dai wanda duk bai tsururanci wato laifi ba ولم يدخل إليه bai kuma kira zuwa ga laifi ba ولم يتسبب فيه ba kuma sababta bai yi sababin a yi laifin ba لا يؤاخذه الله بذلك Allah ba zai rike ba zai rike shi da wannan laifi ba وأن له أقرب الناس إليه ko da mafi kusancin mutane ne gare shi ne ya yi wannan laifi ولدا أو أبا Da- مثلا ɗansa ne ko ku babansa ne وأما من أذل أحدا amma wanda ya ɓatar da wani وسبب له أن يعمل إثما wato ya sababta masa wato ya aikata laifi ذلك شارك في الإثم wato wannan ya yi tarayya da shi cikin laifi يحمل الوزر wasanni zai ɗau laifi ما يحمله الفاعل kamar yadda wato mai aikin ya ai- ya ɗauki nasa laifin to shi ma zai ɗau laifin wato shirye da shi wato fatar da shi da yi akan wannan laifi هذا معنى حديث رسول الله صلى wannan الله shi عليه ne ma'ana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وسلم سنة حسنة da manzo Allah ya cewa wanda duk ya sunnanta sunna kyakkyawa أجرها وأجر to من zai samu ladan ta da ladan duk wanda ya koyi da shi har zuwa kiyama ذلك من أجله ba شيئا ba zai tauye masa wannan bawa wanda suka koyi da shi ba zai tauye masa daga ladansa wani abu ba سنة سنة سيئة wanda ya sunnanta sunna wata suke mummuna عليه to وزرها laifinta yana kansa وزر من عمل da laifin duk wanda ya koyi da shi ya wannan mummunan aikin har zuwa tashin alƙiyama هؤلاء تسببوا في هذه الأفعال wa'annan su ne suka yi sababi cikin wa'annan kurakurai هذا شاركوا فيها saboda haka suka yi tarayya biya a cikin laifin والذين برأهم الله تبارك wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su kuwa والذين لم su يتسببوا ne wa'anda ba su yi wato dalilin a yi laifi ba ما أضله ما أضلوهم su ba su fitar da su ba دعوهم إلى ba su ذلك kiran su kuma zuwa ga ɓata ba alhamdulillah uhu.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا ولا حقيقة wato mun aiko Nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa ko umruhu lokacin da muka wato aiko shi arba'un sanatan yana ɗan shekara arba'in au askara ko kuma mafi yawa daga wato shekara ko ya ba su shekara arba'in falla bisa fihim alfa sanatin ya zauna a cikin su shekara dubu illa hamsin aman sai ne shekara wato biyar kawai ma'ana wato ya zauna a cikin jama'a su shekara ɗari tara da hamsin sai ruhun yana kiran su ila tauhidillahi zuwa kaɗai ta Allah fa kazzabu sai suka sai fantar da shi fa ahaduhum tufan sai ruwan tufan ne ya shige ya kama su ai alma'u kafi ruwa ne ya tsaba bihin da ya kewaye da su wa alahu ya ɗaukake su ma'ana ya hau ya hau har kansu fa gari sai suka nutse وهم ظالمون سوسنا الظالمين مشركون مشركين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين sai muka tsayar da Nuhu da wa Abu Tajiri a alladina kanu ma wanda suka kasance tare da shi fiya a cikin wannan komo wanda Allah sai muka sanya ta ayata ay ibratin illa lil alamin ga talikai ai liman ba da ga wanda suka zo bayan su ne nasu daga mutane in asauru lahum in dai sun batawa in asauru lahum in sun bata wato manzon su wa ajamuhu annabi nuhu ya rayu ba da tufan da bayan wato ruwan tufa da sittin da sanatan shekara wato sittin au aksara ko mafi yawa ne hatta ka sura nasu har dai mutane suka fara yawa وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون da ambaci mara ibrahima in kali kaumihi yayin da yake wa mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa ai sabu iqabuhu ku ji tsoron wato ubarsa wancanan shi ne mafi alheri gare ku ai ma yafi alheri gare ku ga ma antum mimma antum alaihi daga abin da kuka kasance a kan sami ibadatul islam daga bauta wa gumaka in dai kun tunta alamuna wato in kun tunta alamuna in kun kasance kun san haka wato in kun tunta alamuna alkhaira in dai kun zama kun san alkhairi mun gairihi da wanda wani sa kun san alheri daga wani alheri إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه kun ترجعون dai abin da kuke bauta a kuma bayan Allah ya gairihi wani sa gumaka ne kuma wa tariquna ibkan wato kuna kagen kalice kalice ai ta kuluna kuna faɗar kaziban ƙarya innal awsana cewa gumaka suraka lillahi ababan tarawa ne da Allah innal ladina ta'buduna kazo abubuwan nan da kuke bauta min dunillahi ko ba bayan Allah la yamliku lakum rizqan ba sa mallakar arziki gare ku ai la yaqdiruna ba su da iko an yarzuku ko su arzuta ku ku nemi arziki wato a wajen Allah eh udluhu ku nemi shi ne daga gare shi wa abuduhu ku bauta masa waskuru lahu ku gode gare shi ilayhi turja'una gare shi za a mai da ku وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين in kuka salefantar ai wa in tukazzibu in dai kun salefantar da ni ya ahla makka ya ku mutanen makka kun salefantar da ni kun wato ba ku yarda da abin da na gaya muku ba to fa karkar da umumin min qablikum al'ummatan da suka gabace ku su ma sun salefantar da manzannin su min qabli gabana wa ma alla rasul su amma fa ba abin da yake kan manzo illa al-balagu sai riskar da aike al-mubin wa bayani ai al-iblagul bayyin wato rukar da ake mabayani wato rukar wato rukar da ake mabayani shine a kansa fi hatayn al-qissatayn tasliyatu wato akwai hakurkurtawa a cikin wannan kissa guda biyu lin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa bi qaumi wato cikin mutanansa أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير awalam yarau su ba su duba bane yarau ko tarau ba su duba bane billahi wa tayi yaya Allah yake faran alhalqa halitta da huwa huwa bi- huwa bi zamma awwalihi shi wato da damma ba to farkon sa ko kuri a bi fa- bi bi- bi fatihi an karanta kuma wato da fa- da wato fatahar sa yabda'ul khalqa ko kuma yubdi'ul khalqa eh min bada'a ne wa abda'a in yabda'u in yabda'u ne wato kai fataha farko to ya zama sulati kenan bada'a kenan in yubdi'u ne kuma kai ramma ya zama abda'a shine daga rubai ma'ana ayya khaluquhum ubangiji yana halitta su yaya ubangiji yake fara halitta ya halitta wato halitta ibtida'an kakkare da babu ita thumma huwa sannan dai shine kuma yu'iduhu zai dawo da halitta ai alhalqa halittar kama bada'ahu kamar yadda ya fare su inna zalika al-mansub sannan tanan ka abun an bato mai alhalqi daga halittar nan al-awwal ta farko wa sani da ta biyu yasirun sa sauka ne Allah ga Allah fa kaifa yunkiruna sani yaya ga shi sun ga na farko ya za su ya za su inkarin wato rayuwar ta biyu ai ga shi Allah ya halitta halitta kakare babu ita to sun kuma yadda an halicce ta ya kuma za su inkari ba za a kuma halitta ba mhm.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ka gaya musu ka gaya mutanen maka ku tafi fil ardi a cikin- bayan ƙasa ku tafi a cikin ƙasa ku duba kaifa bada alkhalqa ya Allah ya faru halitta ai ku yi duba liman kana qablakum ga wanda suka kasance kafin ku ku zo amma ta kuma ya matar da su thumma Allahu yashi'u nas'at al-akhirah sannan Allah ne yake faran wato faran wato yanzu yake fara an-nas'at farawa halitta ya kage halitta al-akhirah da mata ƙarshe ma'ana ya yi ta farko kuma ya yi wata ha'ila bayan wannan eh maddan wa kasar ma sukuni shine inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko bisa yin kowane abu wa minhu al-badu wato yana daga cikin ikon sa ya fara halitta ya fara abin da babu shi ya kage shi wal i'adatu ba kuma ya mai- ya matar da halitta kuma ya dawo da su duk ubangiji ne zai yi wannan kuma zai iya يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون Allah yana azaba ga wanda ya so yi masa azaba kuma yana yin duk yana wasu jin kai ga wanda ya ya so yake masa rama kuma gare shi ubangiji ake mai da ku وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي wala ولا nafi نصير zai ku zama ma masu tserewa ne masu tserewa rabakon ubangijinku ba za ku tserewa ubangijinku ba an idraki kun gabar da ku fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama wala a cikin sama law kuntum fiha da kun kasance fiha a sama ai la tafutuna ba za ku tsere masa ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani matsabanci ko ba bayan Allah ya gani wani sa yamla'u- yamla'ukum da zai kare ku minhu daga gare shi wala nasirun wala zai taimako yansurukum zai taimake ku kuma ya kare ku min azabi daga azabarsa والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب eh أليم kaga wanda suka kafir suka kafir ce da ayoyin mu wani ƙahi da hato haɗuwa da shi alƙur'ani wal ba'd da sakin alƙur'ani suka kafir ce ayoyin mu wani ƙahi da haɗuwa da ubangiji ai suka kafir ce da alƙur'ani wal ba'd da sakin alkiyama wa'annan sun ɗeba ƙaunanin rahmatu daga rahmata ai jannati ita ce aljanna ta wa ulaika wancanan ka lahum azabun alim azaba abasa shi ta tabbata gare su qala ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa fi isati Ibrahim cikin isa Ibrahima فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجيه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه جواب mutanensa bai zama ba illa an kalu sai dai cewa suka uqtuluhu ku kashe shi au hariku ko ko ku kona shi fa an jahu Allah sai Allah ya tsere da shi min nar daga wuta allati qazafuhu fiha wata suka jefa shi fiha a cikin ta da an ja'alha alaihi bardan wa salama shine wato ubangiji ya san ya zama sanyi wa salama kuma aminci alaihi gare shi inna fi zalika yanzu dai wato inna fi zalika la'ayatin wallahi ayoyi na kudurar ubangiji sun tabbata cikin wanzanan ka abin ambato ai ba na fi in ja'i wato ai in ja'i cikin tsere- tserar da shi din nan min daga wannan wutar wato wato ayoyi sun tabbata cikin tserar da shi daga wannan wutar tserar da tserar da wato Allah ya yi wa annabi Ibrahima hiya da- wato tserarwar hiya adamu tasiriha shine rashin tasirin tafiya a cikin sa ma'a wato izami ha tare da girman ta wa ihmadaha da bicewarta wa in sha'i raudin da farar dausayi a cikinta makana har abu jiran ta fi zamanin a zamani ya ce yin wato da yake sassauka wato izina duk ta tabbata wannan likomi ga mutane yin yin na ayu sadiku da suke ba da gaskiya bi tauhidin lahi da kaɗai ta Allah wa kudarci da ikonsa li'annahum almuntafi'una domin su ne masu yin amfani da hada ita mm.
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعب بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين وقال إبراهيم سيئة أتوانا إبراهيم في إنما اتخذت من دون الله أوثانا kaɗai dai kun rigi gumaka wato koma bayan Allah ta abu nuna ha da kuke bauta mata wato wato ma ɗin nan masdariya ce in ne wato kaɗai dai abinda kuka riƙa wato kun rigi gumaka ne koma bayan Allah da kuke bauta mata mawaddatan ɗan soyayya bai na kun tsakaninku habarwa inda labarin inda ne ala kira'atin nasli mafulun lahu ne wa ma ma din nan wato kafatu ne ijiwa ce alma'ana wato dai abin da ya nufi ma'anar dai wannan magana aikawa da rukun kun yi soyayya ala ibadati ha wato bisa bauta mata fil hayati dunya a rayuwar duniya sun mai yawan kiyama sannan ranar alkiyama wato shashin ku zai kafirce wa shashi ma'ana ya tabarra'ul qadisi jagori za su wato fitar da kansu ne al-asbai daga mabiya wa yal'anu ba'dukum ba'dan shashin kuma shashin ku kuma zai la'anci shashi ay yal'anu al-asba'ul qadisa su kuma wato wa'anda ake bi wanda suke bi kuma wato za su wato la'anci alƙararsu jagororo wa ma alaikum makomaku jami'an baki ɗaya annaru ita ce wuta duk wuta za ku koma da wanda suka bin da wa'anda aka bi wa ma lakum min nasirin ba ku da wato mai karewa wanda zai kare ku min har daga wutar فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم sai annabi lutu fa amana lahu fa amana lahu lutu sai annabi lutu ya yi imani lahu gare shi ya yi imani da shi ai saddaka bi ibrahim ya ba da gaskiya da annabi ibrahim wa huwa ibnu ahihi shi dan dan uwansa ne harana harana wa qala ibrahim ibrahim ya ce da shi inni muhajir ni ne mai tafiya ne mai kaura ne min kauri daga mutane na ila rabbi zuwa ga ubangiji na ai ila haisu amara ni rabbi zan koma inda ubangiji na ya umarce ni wa hajara qawmu sai kawar cewa mutanensa wa hajara ya hijira min sawadul iraq daga sawadul iraq ila sham zuwa ga sham innahu shi dai ubangiji shi ne huwal aziz shi ne mabuwayi a cikin mulkinsa alhakim kuma gwani shi sun yi a cikin wato aikinsa ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة min لمن salihin ubangiji shine mabuwaye a mulkin sa kuma gwani a aikin sa yace to ka gani yana da cikin wato buwaye ubangiji da kuma hikimarsa a cikin aikin sa sai muka bawa Ibrahim wa habla lahu muka bashi bayan Isma'il bayan Isma'ila muka bashi Ishaq Ishaq wa Yaquba da Yaquba shi kuma muka bashi Yaquba bayan Ishaq bayan Ishaq wajen Allah fi zuriyarci nubuwata kuma muka sanya annabta a cikin zuriyarsa dukkan annaba ba da Ibrahim bayan annabi Ibrahim min zuriyarci daga zuriyarsa ne eh kuma wal kitaba haka nan kuma mun ba shi littafi ma'anar kutuba mun ba shi littattafai ai at-taura da injila da zabura da furqan wa atainahu ajruhu mun ba shi ladan sa fil dunya a duniya wa huwa salamul hasan shine shine yabo kyakkyawa fi kulli ahli al-ajyal a cikin dukkan ma'abuta addinai wa innahu shi ibrahim ya fi lahira da gidan lahira wallahi yana cikin mutane na gari allazina lahum darajatu ula wanda suke da wato daraja madaukakiya eh ya sa masa yabo kyakkyawa a cikin ahlul adyani wato duk ma abuta addinan an abuci annabi ibrahim to suna yabansa kuma a cikin salatai ma ga shi nan kamar salati ibrahimi eh ga shi nan sai ka faɗa annabi ibrahim a cikin sa saboda haka Allah ya sa masa kyakkyawan rabo kyakkyawan ambato a duniya kuma sannan a lahira idan an kuma je lahira to shi kenan kuma yana daga cikin wato mutane masu matsayi maɗaukaka domin yana cikin ulul azumi yana rusuli wanda ya fi su kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai gaba da su ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين to wakir ludan ka ambaci ma wato ludan iskali da kawai yayin da yace wa mutanensa hayyin lakum bisa haqiqal hamza ta yi wasu fi lissani ya ce wai lisana alifin bainahu ma ala wajhayn bil mawda ayni yace yanzu shin ku latatun al fa'ish ta fara ka zai kewa al fasha ai adbarar rijal dubrorin mazaje ma sababu kun biha min ahadin babu daya min al alamin daga talakai wanda ya riga ya ku biha da irin wannan aiki al insu wal jinni mutane da aljannu ba wanda ya gabace ku da yake yin wannan aiki أئنكم لتاتون الرجال أو تقطعون السبيل da ta tuna rijal farka zai kiwo mazaje ko ku rika yanke wato ku rika ku zama yan yanke wato hanya yan fashi kenan eh ai dari kalmarati ku rika yanke hanya wato matafiya bifi ilikum da aikin ku alfa'isha da wato mummunan alfashan nan da kuke yi bi manyan murru bikum da duk wanda yake shuɗewa da ku ya fata rakan nasu sai mutane suka bar almamarra wato bin bi dukum da ku ba suka zama mutane ba sa bin hanyar ku wato bayan wato kuna aikata wannan aiki mummuna a cikin gari sai kuma kuka fita kuna tsare hanya eh kamar wato yan fashi a hanya kuma duk wanda ya zo kuci sai ku kama shi shikenan sai kun yi wannan albasha da shi to saboda haka sai mutane suka daina bin ma hanya suka daina biyowa ga rogo
وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت kuntum min sadiqin wa tatuna min tatuna al munkar kuna zai cewa abin ki fi naji kun cikin wato mazaunin ku ai mutahaddisu kun wato mu wato mutahaddisu kun ko a cikin wato wurin zaman hirar ku eh mazaunin ku wato shine wannan abin ki shine fi ila al faiz da aikata wannan al fashar eh bi ba'dikum bi ba'din shashin ku ya aikata da shashi to ya to ya yake cewa ba ya yaya ku za ku rika yin wannan aiki mummuna eh wannan Allah bai yarda da wannan aiki ba to kuma kana jawaba kawai sai amsa mutanen za wato amsa mutanen za ba su san ba su kasance ba illa an kalu sai da cewa suka yi itila bi azabin lahi ka zo mana da azabar lahi azabar Allah in kun tani da sadiqin in ka zo kana da cikin masu gaskiya fistiki bahi zalika cikin ganin munin zalika wannan aiki namu wa annal azaba don da cewa azaba lazirin mai sauka ne bi fa'ili da mai aikata shi kamar yadda ka faɗa tun da kace to tun da kace wannan aiki ne mummuna to sauka mana da azaba tun da ka ce azaba za ta sauka ga duk waɗanda suke yin irin wannan aikin قال رب انصرني على القوم المفسدين eh ya annabi lutsi ce ya ubangiji ka taimake ni ka taimake ni fi inzal azabi cikin saukar da azaba an rikawa ga mutanen almustudina mabannata al'ati da masu sabo zai kiyanin rijal da zai kewa mazaje to fasa jabar lahu du'a abu sai Allah ya amsa addu'arsa ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين yani yayin da wato manzanninmu suka zo wa annabi Ibrahim bil bushra da al bushra bi ishaq da haihuwar ishaq wa yaqub da yaqub ba da bayan ishaq kalu sai suka ce wa annabi ibrahim inna muhliku ahli hadhihi alqaryah mu masu halakar da wannan alƙarya ce ai ƙarya su lura alƙaryar mutanen annabi lura inna ahlaha sun dai wasu ahlin wannan alƙaryar kanu zalimi sun zama kafiri na kafirai قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال ibrahim sai annabi ibrahim yace da manzanni yace to fa inna fiha luda akwai fa luda a cikin ta kun san luda annabin Allah ne kuma salihin mutum ne sai manzannin suka ce shi a ai mu mun san duk wanda yake cikin garin za mu tserar da shi duk tabibi lanunjiyannahu wata shi lanunajjiyannahu eh za mu tserar da shi da iyalansa baki daya sai dai kawai matarsa ta zama tana daga cikin wanzanzu a cikin azaba saboda ita tana taimakawa wato wayannan jama'a cikin wannan mummunan aiki eh idan yayi baki tana sanar da mutane yayi baki sun shigo gidansa kuma su zo su keta masa haji in da rana ne ta kunna wuta ta kashe hayaki ya tashi inda da dare ne ta kunna wuta a gano hasken wuta to haka ba ta take eh ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين to yayin da wato manzannin mu suka zo wa ludu shi adihim wato shi kenan wato sai ya kuntata wato ya samu wato bakin ciki bihin da zuwan su ai hazira yayi bakin ciki bisa bihin saboda zuwan su wa daqa bihim zar'an ya kuntata a kirjin sa bihin da zuwan su ai sadarin kirjin sa li'annahum min jawa su wayannan bakin sun zo hisanu kyawawa ne wato hisanu rujuhi masu kyawawa fuska ne shi suratu abiyafin a cikin surar baki ne to fa khafa alaihim qawmuhu sai ya ji musu tsoron mutanensa to fa a'lamuhu sai suka sanar da shi annahum cewa su rasul rabbihi manzanin ubangijin sa ne eh suka sanar da shi cewa to fa mu ba mutane bane mala'iku ne Allah ya turo mu amma a sifan mutane dan ba za su zo da sifar wato mala'ikun ba wato mutane ba za su iya daukar wato ganin su a wannan wato surar ba eh to shi saboda haka sai kwantar masa da hankali saboda hankalinsa ya tashi ganin ga su kyawawa kuma sun zo ka a zo kuma su au- a afka wa bakinsa da suka ce to kakka wani damu mu mun san abin da nake yi eh mun zo ne cika aiki wa qalu da qalu sai suka ce la ta hab kakka ji tsoro wala ta hazan kakka bakin ciki illa mun juka eh bi tajjidi kenan ko kuma mun juka ba su bi tajjidi mu masu tsere da kai ne wa ahlaka da iyalanka in lamra a taka sai dai kawai wata mata ka guda ɗaya kana ta kasance min gabirina daga wato wanda zo a cikin azaba eh wato za ta zama ita tana nan da ita za a halakar da jama'a ta annabi ludu إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون mu ne masu saukarwa ne masu saukar da wato azaba ne ala ahal hadhihi alqaryati bisa ahalin wato wannan alqarya za mu saukar musu da azaba ne da sama daga sama bima kanu ai saboda aikin da ya zamo suka kasance wato suna wato aikata ayyam sukuna sun eh, suna yin fasiki bihi da shi ai bi sababin fisihim saboda sababin fasikancin su su za mu saukar musu da wannan azaba da Allah ya umarni ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون wallahi hakika wato mun bar wato tarakna min ha ayatan mun bar aya min ha da gare ta bayyana ta mabayyana ba to zahirata ai hiya asaru kharabiha shine wato gurabun wato rushe garin wato an bar alama wato Allah wannan duk ana faɗa ne don mutanen maka kafirai su rika ɗaukar izina su ga irin abubuwan da aka yi ai mun bar alama za a zo za a yi tafiya za a tafi sham ko a to lilatin shi tayi wasai za a ga alamar garin ko za a ce ai wannan garin mutane kaza ne al'umma kaza ga abin da kuma Allah ya musu to duk ya kamata su rika ganin wannan shine bayan yake mun bar wato aya mabayyaniya ita ce alamomin wato rushe garin nasu da liqamin ga mutane ya ki nuna ayatu dabbaruna da fiye barbari al'amura suke izina
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين haka nan mun aika wato annabi shu'aibu ila madiyana zuwa ga madiyana akahum dan uwansu fa qala sai ta ya qom ya ku bayin wato ya ku jama'a ibudillah ku bauta wa Allah warjul yawmal akhirah ku kaunaci wato wato ranar lahira ai ihshawhu ku ji tsoron sa ko yawmal qiyamah shine wato ranar alqiyama wala ta asaukaku barna da arda a cikin kasa mun fi ne kuna masu barna halin hali ne mu'akkidatun ne karfafa li amilha ga mu'amilinta min asiya ne bi kasar musallafat ai abtada yayi barna wato wato kun gani dai farko abin da yazo ya fara magana akai wato magana ya fara yin tauhidi eh tauhidi kamar yadda muka fara duk annabawan nan kowa zai zo to in ya tashi zuwa da tauhidi zai zo to kowa zai zo duk a cikin duk wanda zai zo wato tauhidi zai zo kun ga da yace na aika wato wato wato mun na aika mun aika wato sha'ib zuwa ga madina dan wanzu da yaje abin da yake musu ubudullah ku bauta wa Allah ma'ana ku daina bauta kowa sai ku bauta wa Allah sai to bayan tauhidi kuma ai an san wato abubuwa waɗanda suka ɓaci a wannan zamanin da aka tura annabi wato sha'ib ya gyara shine irin magana awo to kaga amma farko abin da ne tauhidi to kowane annabi dukkan manzo da Allah ya aika manzonin da Allah ya aika kowa farkon abin da yake zuwa da shi shine tauhidi a kade ta Allah a kade ta Allah a kade ta Allah وكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين fa kazzabu sai suka sare fantar da shi fa akhadhatuhum ar-rajfatu sai rawa ta kama su ai azzalzalatu shadidatu rawa suke wato mai tsanani eh fa asbahu jasimin sai suka waye gari durkusa su fi da yare mai gidajen su ai barikina suna durkusa su Allah da kansu da yiwoyin su mai kina matattu وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وأهلكنا آدم آدم من هلكت سوى ثمود للسمودا بالسرب وس- وتركي بمعنى الحي معنى الحي والقبيلة بالقبيلة دوك سوى من هلكت سوى وقد تبين لكم من مساكنهم wato halakan nan ta halakan nan da wato halakan- halakan da su da muka yi ya bayyana gare ku min masakinhim daga gidajen su bil hijr a nan kasar hijiru a sanar Allah wato sura guda aka saukar da wato aka saukar akan maganar wato mutanen hijiru eh wal karkar zama ashabul hijr al mursaliya eh wal yaman da yaman wato bil hijr a hijr wal yaman da yaman duk da alama gidajen su nan inda wato suka da suka tare bantar da manzannin su wato ba su yarda da abin da aka zo musu da shi ba suka yi tawaye shi kenan Allah kuma ya halakar da su ana nan akwai alamun wuraren eh wanda yana da humu shaytanu a amalhum wato shaytan ya kawace musu ayyukan su min al-kufr da kafirci wal ma'asi da sabo fasaddahum ya kare su an sabili ga barin tafarki na gaskiya wa kanu mustawsirin sun zama ma'abuta wai da wai basayin ma'abuta wato basira ma'ana suna ganin abubuwa da ake kuma suna da basira suna ganewa kuma suka zo a wanzu zo suka karyatar ku ko kuma muna son ku duba irin abin da aka yi musu ku duba irin abin da aka yi in kuna siya za ku rika ganin irin abubuwan da ya faru ga wa'annan wato al'umma al'umma kaza ta zo ga yadda suke da manzon su ga yadda Allah ya musu to wannan in kuka kalli zai zama darasi gare ku وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين mun halakar da karuna da fir'auna da hamana jiya jiya nan mun yi kisar da ya karuna mun ji irin abin da ya faru wala kad ja'ahum musa bil bayyinati hakika wato annabi musa ya zo musu da hujjoji min qabl tun gaba wato ya zo musu da hujjoji mabayyana fa sakbaru sai suka yi girman kai fil ardi a cikin kasa wa ma kanu sabiqin ba su kasance sabiqin ai fa'iti na masu tserewa azaba na azabun mu ba ba za su iya guduwa su tsere azabar da zamu yi musu ba in muka tashi kama su zamu kama su
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to shi ke nan wato wa'annan duk mun halakar da su to a cikin to dukkan su wa'annan fa kullum min al-mazkurin dukkan wa'annan wa'anda aka ambata din nan kowanne daga cikin su akhadna bi zambi mun rike shi da laifin da yayi fa minhum man arsalna alayhi hasiban a cikin su akwai wa'anda muka aika masa iska wato ne tsakon fani ayyuhan iska atifatan guguwa iya hasba da tsakon fani suke cikin ta wannan ludin kamar mutanen annabi ludu wato su mutanen annabi lut an halakar da su su azaban ma da aka yi musu azaba ce wato rubanye guda biyu na farko aka kisse su sannan kuma na biyu sannan aka zo aka yi musu ruwan wa'annan tsakon kwanin malaka jibril ya ɗaga garin baki ɗayan garurrukan nasu ya juye shi suka aka cike su sannan kuma aka zo kuma aka yi musu wannan ruwa na na na, na tsakon kwani wa minhum man aka zo sai hadu a cikin su akwai wanda kuma tsawa ta kama su kamar sahu samudawa ko kawai tsawa aka sa malaka biyu ya musu shikenan duk suka halaka baki daya eh kawai daga yin tsawa shikenan aka gama da su wa minhum man kasamna bihi al-ard arda a cikin su akwai wanda muka kicce kasa da shi muka nutsar da shi a kasa eh shine wato kamar karuna kamar karuna eh jiya mun yi kisa karuna nan irin yadda aka kicce kasa da shi wa minhum man garqana a cikin su akwai wanda muka nutsar da shi kamar wato mutanen annabi nuhu da fir'auna shi ma da mutanensa muka nutsar da su cikin ruwa wa ma kana Allahu yazlimuhum Allah bai zama mai zalunta su bane balle ya musu azaba ba da laifi ba laifi suka yi yasa shi ya musu azaba walakin kanu an fusa mu yazlimuna sai dai kawai su dai sun kasance masu zalunta kawunan su ne birtikabi zambi da haike wa laifin da yasa aka yi musu wannan azabar مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون to misalin ne ta hazin lillahi awliya misalin wanda suka jiki wato majibanta ko ba bayan Allah sai riki wasu su ne majibantan su ba Allah ba ma'ana sun riki wasu suna bauta musu ba Allah suke bauta ba ai asnaman gumaka yarju yarjuna da suke kaunar naf'aha amfaninta eh sun dauke gumaka su ne su allolin su wato suna tsoron mai abinda su suke nema na amfani a gunguma kan nan za su samu to shi ke yake to kama sanin an ka mutu to misalin wanda suka ba Allah suka riƙe wayannan gumakan to kamar gizo gizo ne gizo gizo ita ka baitan gizo gizo ya riƙe ɗaki lafi ha da kansa ai ta abu take taruwa ina shi zuwa gare shi eh wa inna awhanal buyuti sannan mafi raunin wato ɗakuna labaitul an kabutu wallahi ɗakin gizo gizo shine mafi rauni la yarfa'u anha harran ba ije masa zafi wala bardan wala sanyi to kazalika al-asnam haka nan ma gumaka la tanfa ajibi ha ba ta wato yi amfani ga wato masu bauta masa ba eh lokacin ya alamu na zalika da sun kasance sun san zalika wannan ma abaduha da ba su bauta masa ba ai wato bari ma raunin wato gidan a gidan gizo gizo wato zai saka gidan zai rufe gidan amma ba ma zai shiga ciki ba sai zai zo kansa dororo ya zauna shi ne in kai daki ai ciki za ka shiga a to shi ba zai shiga ciki ba ga gidan da gidan gizo gizo ne to amma kuma a bayan a bayan a bayan a bayan gidan zai zauna to kamar wa'anda suka riki wato wa'ansu abu wani abun bauta ba Allah ba kenan Hmm.
eh sai da sai da kishin ne eh mutum ne ya dauko dutse ko ya dauko itace ya sassaka abu da kansa kuma yanzu ya kike bauta ake wani ne Allah ka su kaga ai wannan wato hoton ma ta isa eh ta isa إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم sannan dai Allah ya san wato ma ya tsuna ai Allah ji ya tsuna Allah ya san abin da ya abudu ne suke bauta biliya ya abudu ne wata ita abudu ne min dunihi ai gairihi wani sa min shay'in da wani abu hul aziz Allah shine mabuwayi a cikin mulkin sa alhakim kuma bani a cikin aikin sa eh Allah mabuwayi ne a mulkin sa duk abin da ya ga dama zai yi kuma gwani ne cikin duk abin da ya aikata duk abin da yace ayi to wannan shine maslaha ta al'umma kuma mabuwayi ne kuma mulkin sa ne da su masu bautar da abin da ake bautawa to duk mulkin ubangiji ne eh ba dan yana saurarawa ba to da a lokacin ma sai azaba ta sauka akan wanda suke wannan aikin amma ubangiji ya saurara musu ne ko za su tuba wanda kuma an san koma gidan lahira in sun tuba shikenan in ba su tuba ba to sai a musu azabar su a can to qawluhu fadin sa da yake yarjuna lam'aha wannan shine wato wajhu shaba wato fuskar wato kamantawa ai ma'ana wa'anda suka tura to goma bayan Allah suka tura to goma ka goma bayan Allah suke bauta musu wato suke bauta mata cikin dogaran su alaiha a kanta wato da kaunar su da amfanin ta kamar wato an kabutu ne da ya dau wannan wato farin abin shine gidansa wato ba zai wadatar masa da komai ba a zaji wala sanyi wala ruwan sama wala azan wala wata cuta ɗaukan masu masu fassara eh, al'auliya a wani eh wato wato mazibanta a kan wato gumaka wato ma muku- mukurijin ko mu- eh, ha ne ko ha wato mai fitarwa ne wato mai fitarwa ne ne الأولياء wato waliyai على المتولين ma- ma'ana cikin masu ziban- masu zibanta ne في خدمة fi ربهم hidimar rabbin cikin hidimar ubangijinsu إن اتخاذهم sun dai rukunsu بمعنى التبرك بهم wato da ma'anar wato neman albarka da gare su والالتجاء لهم wa da kuma fakewa gare su والتألق da بأديانهم kuma rataya da gezarsu مأمور به wannan an yi umarni da shi وهم أحباب آدية أحباب آدية sababbai ne adiye wato an an san su wato na al'ada ba sa kaucewa نعم تنزل الرحمات والبركات Wa- عندهم wato albarka da rahmomi suna sauka wajen su بلادهم ba wato da su ba خلافا لمن جهل saɓani ga wanda ya jahilta kan وآند kuma ya tashin karan hanci a kai وزعم أن التبرك بهم ya yi wato yake riya cewa neman albarka da waliyai bayan Allah شرك shirku ne ba shirku ba ne eh wani ya isa hujja ya isa dalili
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون alimu wancanan ka musulsun musulsun da suke cikin qur'ani muna saba ta ne muna son ya ta linasu ga mutane wa ma ya kilha ba ko ba wanda yake fahimta ku sai dai wato al'alimu da wato wanda suke malamai almutadabbiru masu gargwajewa masu gargwaje al'amura خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah ya halarci sammai da ƙarshe bil haƙi wato da gaskiya ai muhikkan yana macancancin ya haka inda fi zalika al-ayatan ai aya ai dalalatan wato shiryawa ala qudratihi bisa ikon Allah ta'ala ya tabbata cikin wannan ka abun ambato lil mu'minina ga mu'mini khusus zikri an keɓance su da ambato da annahumul muntafi'un domin su ne masu amfana masu yin amfani da hada ita da imani a cikin imani bihi la bil kafirin sabanin kafirai اتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة تقيد صلى wato akim wa akim utul ma hu ma uhi ilayka ka karanta abin da aka yi wahayin su zuwa gare ka min kitabi daga littafin shine alqur'ani wa akim salata ta tsaya da sallah inna salata ka ga sallah tanha an alfasha tana hana alfasha wal munkar da abin kishiran a shari'a ai min sha'ani yana da sha'anin sallah zalika wannan ma da malmar mutum dai mutum dai shi yana cikin ta wala zikirun lahi wallahi ambatan Allah akbar shi yafi girma nan gairi da wani sanin da da'at daga dawoyi wallahi alam ma tusunun Allah ya san abin da kuke aikatawa wannan قال الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin ne بإقامة الصلاة za ta fi tsaye da sallah فلا تنسى القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر wato alqur'ani ya nasanta cewa tsaye da sallah tana hana albasha da munkari وكان شاب في زمن النبي an yi wani saurayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yutikinu إن صلاته yana kyauce sallarsa لا يشرك شيئا من محارم الله Ra'am amma baya barin komai daga abubuwan da Allah ya haramta فأتاه sai ya zai ce wannan abin.
وأخبر النبي صلى الله عليه Sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari وسلم wa kala sai annabi ya ce كيف الإنسان لصلاته yaya kauce masa da sallah قيل له sai aka ce da shi هو مسلم a لصلاته wannan yana kyauce sallarsa قال kala sai manzo Allah ya ce صلاته فتنهاه عن ba الفحشاء san dai sallarsa za ta hana shi aikata mummunan aiki بعد زمن bayan zamani تلا عما كان عليه shi kenan sai ya ciru daga dukkan abin da yake kansa na na wato na sabo قام دينه kuma addinin sai ya daidaita ويقول النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من لم تنهه صلاته عن ال- عن ارتكاب الكبائر wanda sallarsa ba ta hana shi ga haike wato laifuffuka ba ليس لله من حاجة في ba صلاته to Allah ba ya da bukata a cikin sallarsa Hmm.
قال واحد من الصالحين an yi wani mutum wato daga cikin mutane na gari عنده زوجة صالحة yana da ma- mace wacce take saliha فأتى فاسق sai wani fasiki ya zo mata فراودها عن نفسها shikenan ya neme ta akan kanta فقالت له نعم sai ta ce to na yadda zamu yi da abin da zamu yi abin da kake so ولكن حتى حتى تؤيني مطلبا wato amma za mu yi abin da nake so amma zan nema abin da nake nema sai kai min abin da nake so sannan zan yarda da kai قال لها sai ce da ita كل ما تريدين أؤتيه لك duk abin da kike so zan baki قالت sai ta ce صل مع زوجي 40 يوما ina son ka je ka rika sallah tare da mijina kwana arba'in kai sallah tare da shi لا تفوتك مكتوبة kakka yadda wata sallah ta wato kakka yadda wata sallah a cikin sallolin nan wato na farilla kakka yadda wata ta kubuce maka مدة 40 يوما mudda kwana arba'in بعد ذلك ارجع إلي bayan ka gama kwana arba'in ka dawo mu yi abin da kake so كما تريد eh abin da kake so ya tabbata gare ka فشم فشمرا shike sai zage dantse لازم الصالحة shikenan yana irin mijin nata لا يفارقه ليلا ولا baya rabuwa da shi dare da rana كما دخل الوقت dukkan da lokaci ya shigo na sallah فوضأ sai ya alwala صلى مع السالم sai ya je ya zauna ya yi sallah tare da shi mutumin nan na gari أثناء تلك المدة a tsakanin wannan lokacin wannan muddar تعرضت له المرأة sai matar ta ce to yaya lamarin وقال sai لها ya ce da ita ما تريدين kai ni na ba ni da bukata cikin ma wannan الكلام كان الأرجاء To sallah tana hana alfasha da mummunan aiki هي أفضل ما شرع الله تبارك To sallah ita ce mafi jikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta الصلاة من الإسلام sallah a cikin musulunci منزلة الرأس من kamar الجبل jiki ne a wato kamar kai ne a cikin jiki وأول ما ينظر فيه يوم القيامة farkon abin da za a duba a cikin kayan mutum ranar alkiyama shine sallah ولا سيما صلاة في الجماعة Ba- ballantana ma sallah a cikin jama'a إن الصلاة تنهي عن الفحشاء kun ga sallah tana hana alfasha da munkari ذكر الله أكبر wallahi ambatan Allah shi ya fi girma ذكر الله أكبر من غيره wato ambatan Allah shi ya fi girma daga wannan sa ومن الساعات daga dukkan dawoyi قال الرسول صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ألا أدلكم على أفضل أعمالكم ba zan shirye da kuma zuwa mafi jikin ayyukanku أتاها إلا الله تبارك mafi tsarkin ta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala خير لكم من فاك الذهب wato والفاك shine abin da yafi muku wato ciyar da dinare da azurfa خير لكم من أن تلقوا au aduwakum wato shi ya fi muku alheri da kuma ku haɗu da abokin gabanku ku doki wayayen su su ma su doki wayayen ku to ambatan Allah ji ya fi wannan da wato ɗaya zai tafi wato wato da ɗayan ku zai tafi daga wato mahuɗar rana zuwa ga maɓullata yana ciyar da ba su dinari da azurfa dama da hagu ɗaya kuma ya tafi daga mahuɗar rana zuwa ga wato mafaɗarta yana duka da kofi da takobinsa yana dukan kafirai dama da hagu to duk wa'annan wanda ya zama yana ambatan Allah ya ji su wallahi to ambatan Allah shi ya fi girma ina wato ambatan Allah ya fi kowace ibada wannan tawili ne to kuma ambatan Allah gare ku ambatan ku da Allah zai kuma ya fi ambatan ku da za ku yi wa Allah domin Allah ce ya yi ni wato mai zama ne da a tare da wanda yake kira na wanda ya ambace ni a cikin kansa ni zan ambace shi a cikin zati na wanda ya ambace ni cikin jama'a ni zan ambace shi ne kuma a cikin jama'ar da tafi jama'arsa ina wato ambatan Allah ya fi daga ambatan bawa wato ambatan ka da Allah zai ya fi kai ambatan ka da ka Allah wato ambatan Allah lil abdi ga bawa shine sababi na zikirin wato zikirin bawa na Allah ba zai imkani ba ga bawa ya ambaci Allah sai ya zamo shi abin ambato ne a wajen Allah wato mafi wato mafi wato kasan masabobin zikiri shine a zikirin harshe idan mutum ya zarce a cikin wato zikiri da harshe to zai je isadu da har yaje na wato zikiri wato da tunani a zuciya idan ya zarce ala zalika bisa wannan shi ke nan zai ci gaba da zikiri tare da fakuwa da abin da duk yawan ji Allah idan ya zarce ala zalika bisa wannan zai shiga zuwa hali to sai zikirin da wanda ake ambata duk da mai zikirin duk sai zama abu daya yanzu za ka samu ambatan Allah ya fi girma Allah ya lawa ta tsawon ko zai saka muku da shi na muku wani da ambatan Allah ta baraka wa ta'ala to zikiri shi ne mabuɗin walittaka ba makawa da gabuta wato ahalin Allah ta baraka wa ta'ala bayan Allah da kuma koyi da su da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu to wani hannu a fi zamanin muna cikin wani zamani to almanasibu diniyati makamai na addini an sanya ta irsan gado sai ka samu wanda bai san komai ba bai shiga wato bai haɗe wata farki ba bayan Allah makabta da ɗai yana wato shugabancin sai hanta yana cewa baba lawa ne ko kaka lawa ne an yi wani mutum daga mutane na gari to ya mutu sai suka nufi wato su hali su ai masa halifa sai wani mutum ya tashi kala ya ce ni ne mafi cancanta dan halifan shi wannan da ya mutu domin ni na zauna da shi shekara arba'in ban taɓa rabuwa da shi ba da ɗaya sai suka ce a mu dai ilimi da aiki muke nema wanda ya san ilimi kuma ya zama na ya daidaita ku za mu koyi da aikinsa ba ba wato neman mujarradin wato abokan taka to kala yace dulul suhbati wato tsawon abokan taka ma a shehi tare da shehi dalili ne abin da cewa ni ne mutuntuncin hilafanci sai suka ce da shi haka ne wannan ita ce alfadaran shehi أصحاب ست أربعين mun سنة nan ce hawan ta wannan imanin shekara arba'in من الآن هي فضلتهم فقط har yanzu ita ce wato alfajararsa kadai لا نريد هذا masu yace ba ma nufin wannan لما نريد العلم والعمل kadai ya muna neman ilimi da aiki وهذا هو الحق wannan shi ne gaskiya الرجل صاحب الرجل أربعين سنة wato wannan mutum ya abuci wato wannan malami shekara arba'in ولكن معه الفضلة كذلك أربعين سنة haka nan to kuma yana da alfajararsa ita ma ta abuce shi shekara arba'in والبغلة بقيت بغلة فقط wato ita dai alfajarar ta zama dai alfajara ce kawai كذلك الرجل بقي كحاله shi ma mutum ya zama kamar yadda yake to alayi halin abin da ake magana sallah sallah ita ce wato ginshiki ita ce ginshikin addini wanda duk ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini wanda kuma ya- ya rasa sallah baya da addini eh kamar yadda ya faɗa shehu gajen ya kawo hadisin nan farkon abin za a yi mutum hisabi ranar alkiyama sallah idan sallah ta samu to shikenan komai ya zama mai mai bi ne ita kuma sallah ba wai an ce a yi sallah kawai ba a- a tsaye da sallah aka ce ba cewa aka kawai a yi sallah ba a kini salata ka tsaye da sallah lalle sallah ka tsaye da ita ka bada rukunanta eh ba wai shi kenan za ka yi sallah ba ba ba ba shi ne ka yi sallah shi kenan ka yi ka yi ka fita daga haƙƙin ta a'a dole ka tsaya ka cika ruku'un sallah ka cika sajjadarta a samu nutsuwa a cikin sallah shugaban mu shauki jani abul abbas yana cewa mafi karancin abin da mutum zai a ruku'i tasbihi uku ka samu tasbihi uku haka ma sajjada ka samu tasbihi uku kuma fa ba wai ana nufin ka tsaye da sallah shikenan ka ga mutane shikenan har mutane su kosa wani ma ya manta ma sallah yake ba ba haka ake so shikenan ka dau mutane sai wani ma ya tasbihi 20 dan a ce kai ne da a sallah ne wannan ba daidai bane abinda manzo Allah yake cewa a cikin hadisi ingantacce duk wanda zai shugabanci jama'a to ya sauƙaƙa kai ya shaddada eh, ba ta shididi a ciki addinin Allah ta sauƙa ne eh, manzo Allah yake cewa wato da yawa zai tada sallah sai ya ji kukan yara a hannun iyayensu sai ya haffafa saboda su samu nutsuwa su ma iyayen saboda haka idan za ka jagorancin sallah za ka san masu binka wato maratibu ne a masu binka akwai marasa lafiya akwai raunana akwai ma'abuta bukata ta yi kun tare sallah wani matiyan sai juya to ka gani dole sai ana la'akari da duk irin wa'annan abubuwa saboda haka ka yi sallah ta zama ka ba da haƙƙinta sannan su kuma masu binka ka ba su haƙƙinsu eh, ka zama sau- sassauƙa a cikin abubuwa kakka shaddada an ka shaddada kai ma sai Allah ya shaddada maka eh so ake komai ya zama sahalan kuma addinin Allah kira ake yi ba tantiri ake ba ba kore mutane ake ba a'a kira ake yi eh, da zaran ana sauƙaƙa abubuwa kuma ana ba abubuwan haƙƙinsu su shi kenan mutane za ka ga suna ta karɓa To haka sha'anin haka sal- sallah yake sannan a kula da lokacin ita kanta sallar eh, a kula da lokacinta sannan a kula da yinta a cikin jam'i yana daga cikin sharɗan ɗariƙa tijaniya ka ba da sallah a cikin jam'i sai dai in kana da uzuri uzurin da shari'a ta yi jiri misali yanzu ka ga ba za ka je filin bal kana bal har magarba ta yi ta ce kana da uzuri ba idan kana filin bal magarba ta yi ba kai sallah ba nan ba uzuri ba ne amma idan bacci ne ya ɗauke ka ko wani dalili na rashin lafiya ko wani abu ne ne da ya hana ka baka samu sallah akan wannan lokaci a cikin jama'a ba to shari'a za ta yi da wa'annan abubuwa sannan kuma idan mutum ya sallah a cikin jama'a sallar nan karɓaɓɓiya ce ko ba a karɓe ta dan kai ba za a karɓa dan wani Allah ba zai rasa wanda yake mutum nagari a cikin jama'a da kuka yi sallah ba saboda haka yan uwa a kare sallah a kiyaye sallah kiyaye sallah kiyaye sallah wannan yau ne yake faɗa a littafin to su wa'anda muka yi maganar su shekaran jiya akan irin matushiyar da suka tafi to ai ga abin da shehu yake faɗa akan harkar sallah ga shehu ne yayi wannan tafsirin tafsirin shehu ne shine yake maganar tsaye da sallah shine yake maganar hukuncin mai sallah zuwa haka duk wani wanda ya saba wa layin shehu ba ruwan shehu ne kuma shehu matafiyarsa a bayyane take duk waɗannan manya da suka fi shehu matafiyar su a bayyane take shekarun jiya mun bayani a kai to ya isa dai misali ga shi a rubuce in bayani ne ma an ce da bashi to wannan ga shi bayani a duk wani wanda yake da awar da yayin shehu to ya zo ya karɓa abin da shehu ya rubuta ya duba ya gani ya ga mai shehu ya faɗa to haka idan kana wani layi kana wani abu ko kana ko baka yi sallah ko baka sallah ko kana sallah ko baka sallah akan abin da ya kamata ba ba baka baka haƙinta ba ruwan shehu da kai tunda shi shehu ya riga ya ya ya ya ya ya ya fitar da hanya sosar ga yadda take ya faɗa ya yi wasiƙu ya rubuta ga shi na tafsirinsa to haka wanda duk ya ɗauko wani abin da ba abin da shehu yake kai ba to ba ruwan shehu ne shehu ba ruwan su ne kuma da'iman muna addu'a Allah ya mana maganin irin wa'annan shekaru domin shekaru ne suke kawo fitina a cikin shanin harkar ɗariƙa suna janyo wa ɗariƙa zagi da shehunan ɗariƙa zagi wanda babu wani haƙƙi akan cewa a zage su ko a bata su domin duk wanda ka ɗauko babba a cikin ɗariƙar su jami'a an gani za a gani da istiqama kuma ya san addini kuma yana kan addini wannan duk abin da wa'annan lalatattun suke yi baka taɓa jin wani shugaba na ɗariƙar su jami'a ɗan faira ya yi shi ba babu shi to haka mun bar su da Allah Allah zai mana maganin su kuma in ma da wani abu a boye a cikin abin da ake Allah zai bayyana Eh, in ma wani ne yake sa su su yi ko wani ne yake hayar wasu su je su riƙe irin wannan dan a ɓata faira ita dai faida tana tsaye da hukuncin ubangiji ba wanda ya sai bata ta amma Allah zai bayyana asirin za a fahimci ne ya yi dan ba za a dawo a cikin wannan tafiyar a ta tafiya a haka sadaka a za a zo karshe za a ga menene a cikin wannan abu dan wannan lalatar da ake wa dariƙa to za a zo nan gaba sai an ga menene sai Allah ya bayyana asirin da yake ciki insha Allah alhamdulillah sai ba kuma karatun Allah shi ke sa amin da wani wani shi insha Allah shi ke sa Allah ta adin shi ko amin Allah shi ma da basu lafiya amin da Allah ya ganta amin da mun Allah ga rawa amin sanan da wala ba mu lafiya Allah ba mu da din da mu shi shi ta duniya Allah shi ne ke sa amin sanan mallan shi ne sa Allah da shi ne sai ko ne wajen Allah ya masa amin sai ko ne ma da Allah ya masa ba ta mun da wannan fannin ya Allah mana ba amin da malamin ba fata Allah ta فاتحة صلاة الفاتح فاتحة